إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله لا زال حديثنا عن العبادة وحقيقتها وشروطها ومقتضياتها فقد تحدثنا فيما مضى أن العبادة لا تكون مقبولة وصحيحة عند الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق فيها شرطان أساسيان قلنا إن الشرط الأول هو الإخلاص لله أن تكون هذه العبادة لله وحده أن تكون خالصا لوجه خالصة لوجه الله كل عبادة أشرك فيها العابد غير الله فيها فهي غير مقبولة بل مردودة على ساحبها والشرط الثاني هو المتابعة تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أن تكون هذه العبادة بأمر الله ورسوله فكل عبادة لم تكن بأمر الله ولا بأمر رسوله فليست عبادة وليست مقبولة عند الله بل صاحبها آثم عند الله فهذا من مقتضيات شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكما نجرد عبادتنا لله سبحانه وتعالى فكذلك يجب علينا أن نجرد طاعتنا لله أن نجرد طاعتنا لرسول الله فرسول الله هو الذي يطاع طاعة مطلقة أما غيره فطاعته طاعة مقيدة مقيدة بالمعروف أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فطاعته طاعة مطلقة بل جعل الله سبحانه وتعالى طاعة الله في طاعة رسوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلم يطع الله لا تكون طاعة لله لا تكون الطاعة طاعة لله حتى تكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بل جعل الله سبحانه وتعالى من مقتضيات محبة العبد له أن يكون متبعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أعطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فمن أراد محبة الله حقيقة فلا بد أن يكون متبعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ملتزما ومتمثلا لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم ومقدما قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على قول كل أحد كائنا من كان فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الهداية فمن أراد الهداية فعليه بطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قل أعطيوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فالهداية لا تكون إلا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما من أعرض ونأى بجانبه عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فإيمان العبد لا يتحقق إلا بتحكيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في كل شؤونه في كل أموره دقه وجله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا بد للعبد كي يتحقق له الإيمان الحق الإيمان المنجي من عذاب الله أن يسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحكامه دون الشعور بالحرج أي حرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي حرج مما قضيت ويسلموا تسليما والتسليم يقتضي أن يتخلص العبد من الشبهة التي تعارض خبره ومن الشهوة التي تعارض عمره ويتخلص من الاعتراض على حكم الله ورسوله ويتخلص من الهوى فبذلك تتحقق يتحقق له الإيمان المنجي من عذاب الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فهذا في كل شؤون العبد وفي كل أموره بما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمؤاملات لا بد أن يتحاكم الإنسان المسلم إلى الله وإلى رسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فهذه هي الخيرية وهذا هو الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا نحن المسلمين أن نحاكم رسول الله أن نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما شجر بيننا أما مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم واتباع غير سبيله فهذا سبيل للفتنة والعذاب الأليم يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد وردت أحاديث نبوية عنه صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد هذه الحقيقة وتجعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله وسبيلا للنجاة ودخول الجنة وتجعل مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم سبيلا للهلاك ودخول النار فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نعم من أراد الجنة فعليه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته والالتزام بها وعدم التقديم أو التقدم على الله وعلى رسوله وأخرج البخاري ومسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءتني ملائكة فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان قال بعضهم اضربوا لصاحبكم مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقال بعضهم إن مثل صاحبكم كمثل رجل بنى بيتا وجعل فيها بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم أرسل الداعي فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي فلا يدخل الدار ولا يأكل من المأدبة فقال بعضهم تأولوها له فقال بعضهم أما الدار فهي الجنة أما الدار فهو الإسلام وأما المأدبة فهي الجنة وأما الداعي فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أجاب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم دخل في الإسلام ودخل الدار ودخل الجنة ومن عصاه فترك الإسلام وترك الجنة هكذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مفتاحا للجنة مفتاحا للنجاة يوم القيامة ثم قالوا ومحمد فرق بين الناس أي هو الذي يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل بين أصحاب الجنة وأصحاب السعير فهو الذي فرق بالعقيدة الحقة والحنيفية السمحة بين الأب وابنه وبين المرء وزوجه فهذا تمسك أخذ وتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة وذاك تنكب وترك هديه صلى الله عليه وسلم فدخل النار وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب على صوته احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ثم يقول سبحكم ومساكم ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه لخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي كلها تحث على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجريد الطاعة له عليه الصلاة والسلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi muna nan kan batunmu akan ibada ibada da Allah ta'ala ya halicce mu ya halicci dukkan halittunsa saboda ita da ya sanya mata sharuɗai da dokoki da ka'idoji ba abinda mutum ya ga dama ya shi ne ibada ba a'a dole sai abin ya cika sharaɗi da Allah ta'ala ya ajiye ya sanya sannan abin zai zama ibada karɓaɓɓe a gurin Allah yi magana akan sharaɗi na farko wanda shi ne biyayya wanda shi ne ikhlasi an tsanta wannan bautar ga Allah ta'ala bawa ya yi wannan ibadar dan Allah ta'ala ba don wani ba idan mutum ya yi ibada ta dace da sunna ta dace da koyarwar shari'a amma babu ikhlasi a cikinta an yi ta dan Allah dan wani to Allah ba zai karɓi wannan ibadar ba komai kyanta komai nagartatta komai dace wacce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mai yin ta ya kasance mai ikhlasi da tsantsanta ta dan Allah ta'ala sharadi na biyu shine yin biyayya da annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan bautar ya kasance abin da yayi da sunan bautar Allah umarni ne daga Allah da manzansa ya samu shaida daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin yin wannan ibada duk wanda zai yi abu ko da yayi ikhlasi a cikin sa amma ba da umarnin Allah da manzansa ba to wannan aikin abin mayarwa ne Allah ta'ala ba zai karɓi wannan aiki da sunan ibada ba saboda ba shi ya shar'anta shi ba ba shi ya yi umarni a yi shi wannan sharaɗi ne wanda alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar a cikin ayoyi masu yawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya farlanta wa al'umma yin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya yi umarni ko cikin abin da ya hada ubangiji ta'ala ya nuna cewa ba za ka zama mai da'a gare shi ba sai ka zama mai da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ce wanda duk ya bi manzan Allah to ya bi Allah ashe wanda ya ce ya bi Allah amma kuma bai bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to wanda bai bi Allah ba ubangiji ta'ala ya nuna soyayyarsa ba za ta samu ba gabawa ko soyayyar bawa ba za ta samu ga ga Allah ta'ala ba ko da yayi da awarta ba za ta zama soyayyar gaskiya ba har sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya sai ya bi sunnarsa sai ya rike ta sannan zai zama mai san Allah mai san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ka gaya musu in har kuna san Allah da gaske to ku yi min biyayya sai Allah ya so ku ya gafarta muku zanubanku ka gaya musu su bi Allah da manzansa in suka juya baya to Allah baya san kafirai saboda haka dole ne soyayyar bawa ba za ta cika ba har sai ya kasance mai biyayya ne da da'a da mai kauya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da hukuncinsa abinda ya yi umarni a yi abinda ya hana a halu Allah ta'ala ya nuna mana cewa soyayyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta farkin samun shiriya idan bawa ya kauce wa biyayyar ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya shiga bata ya shiga san zuciya ya kama hanyar halaka Allah ta'ala ce ka ce ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuma ku ba da baya to fa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda aka dora masa ne isar da sako shine abinda yake kansa ku kuma abin da aka ɗora muku na ku yi masa biyayya yana nan kanku in kun yi masa biyayya in ji Allah ya ce za ku shirya ashe kaga in kun ƙi masa biyayya za ku bata wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin babu wani abin da ya zama wajibi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ku face ya isar muku kuma ya isar annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar koyo sai da ya bayanin sa dake dake haka da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ce biyayya ga sunnarsa dole ne duk mutumin da yake son imanin sai inganta aqidarsa ta karbi gurin Allah ibadarsa ta karbi gurin Allah ta'ala sai ya kasance mai yin biyayya ne ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shiranta ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a da shugabanni da suke cikin ku idan har kuka yi jayayya a cikin wani al'amari wato ku a tsakaninku ko ku da shugabanninku to ku maida shi zuwa ga Allah da manzansa ku maida abin zuwa ga alkur'ani ku maida abin zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku nemi mafita a cikinsu Allah ce to wannan shine mafi alkhairi shine kuma mafi kyau ga kyakkyawar fassara ko ga kyakkyawar makoma saboda haka dole imanin bawa ba zai zama imani na gaskiya ba wanda zai tsirar da shi daga wuta sai ya kasance mai da'a ne mai biyayya ne mai kai hukuncinsa zuwa ga Allah da manzansa Allah ta'ala ya rantsuwa ya ce na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun sanya ka mai hukunci a tsakaninsu cikin duk abin da ya faru a tsakaninsu na rashin fahimta sannan kuma ba za su ji wani kaikayi da kunci da damuwa a cikin zukatansu ba dangane da dukkan hukuncin da ka yanke a'a su sallama maka sallamawa ta gaba ɗaya sauraka bawa ba zai kasance mumini na gaske ba sai ya sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallamawa ta gaba daya cikin duk abin da ya hukunta in labari ne ya bayar kada ya rika kawo wata shubha dangane da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani umarni ne kada ya bi san zuciyarsa a cikin wannan umarni idan wata doka ce kada ya ce zai kawo mata karan tsaye dan alalata ta ya kasance mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai biyayya mutlaka sake ba kaidi biyayyar kowa da ake yi komai matsayinsa tana da kaidi kamar yadda manzo Allah ce innama ta'atu fil ma'ruf kowane ne za a yi masa biyayya amma a daidai yadda shari'a ta aji in ya fita daga abin da shari'a ta aji ba a yi masa biyayya amma annabi sallallahu alaihi wasallama da'a ake masa ta kai tsaye ta gaba daya saboda babu wani abin da yake faɗa da san zuciya wa ba yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda haka kaga ashe duk abin da yayi umarni da shi to alkhairi ne ai bi ai masa biyayya akai duk abin da ya hana to babu alkhairi cikin sa a bari don haka babu wani abin da zai zama ibada da za a bautawa Allah da shi sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi ibada ce ku bauta Allah da shi wanda duk baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi da sunan ibada to duk wanda ya rike shi ya rike banza komin wahalar da zai sha duk yadda zai yi babatu da hayaniya hayaniyar banza ce sai sai ainihin dan karan zunubi da yake dauka saboda ka dole ne ka dubi abin da kake da sunan bautar Allah da sunan neman kusanci da Allah da sunan neman lada a gurin Allah ta'ala da sunan soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya ce ka yi shi ya ba da wannan umarnin cewa idan an yi akwai lada ko ku a kai ne ko wasu ne ko gada ka yi idan har babu izini daga Allah da manzanninsa to duk wanda zai baka wannan izinin ka je ka yi kuma ka yi masa biyayya to ka rike shi shariki tare da Allah Allah ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu sharikai ne a baban tarayya da suke shar'anta musu wani abu da sunan addini wanda Allah bai yi izini da shi ba a yau an waye gari mutum yana yin abin da babu umarnin Allah da manzansa a ciki amma idan ka kawo masa gyara sai ya ce to dan kaza dan nayi kaza kuma sai ya zama laifi me yayi laifin a ciki na'am laifin shine ba a sa ka ba kamar yadda wani mutum ya zo ya samu imam malik ya ce shi zai yi ihramin umara amma daga masallacin manzan Allah zai ɗaure ihraminsa wai irin abin nan na shi yana son manzan Allah yana son ma'aiki saboda haka ba zai je inda annabi ya ce a kulla irami ba miƙaci shi daga masallacin annabi daga rauda imam malik ya ce kakkayi ka je can inda annabi ya kai ya ce menene imam malik dan na ƙara yan milamilai yan kilomitas ne fa ya ce kwarai da gaske wannan ƙarin da kai shine matsala saboda haka Allah ta'ala ya yi umarni a yi masa biyayya kuma ya nuna cewa dukkan wani wanda zai saba wa umarnin anza annabi sallallahu alaihi wasallama to shiga taitayinsa domin zai gamu da fitina a addininsa kuma zai gamu da azaba mai raɗaɗi a ranar gobe kiyama Allah ya ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama su shiga su shiga taitayinsu a hirɗinsu an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim kada wata fitina ta zo ta same su ko wata azaba mai radadi hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da dama sun zo waɗanda suke wajabtawa mumini yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kuma suke nuna biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ke wa bawa jagora zuwa ga aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda baya so sahabai suka ce akwai wanda ba zai so shiga aljanna ba ya rasulallah maza Allah ce eh wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wanda ya saba mun kuma ya nuna baya so wadda ka gaba kullum shiga aljanna shine da'atu rasulillah ka zama mai biyayya mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a game da kaza to shi zan yi ya ce ka ayi kaza to na bari wanda shi ne makullin shiga aljanna annabi ya ce to duk wanda ya karɓi wanda makullin aljanna zai tafi wanda kuma ya karɓa to wannan shi yake hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana bacci sai wasu mala'iku suka same shi sai wasu daga cikin mala'ikun suka ce ai bacci yake sai wasu suka ce a idan ne yake bacci amma zuciyar a faɗake take a farke take sai wasu suka ce to a yi a ba da misalin wannan ɗan uwana ku sai wasu suka ce ai bacci yake sai wasu suka ce idan da yake bacci amma ban da zuciya sai wasu suka ce misalinsa misalin mutum ne da ya gina gida ya aje kaɓakin abinci a gidan nan sannan ya tura mai gayyata ce je ya gayyato mutane su zo ga kaɓaki a gida ce to duk wanda ya ansa kiran mai kira din nan dan gayyata to sai ya zo ya shiga gida ya ci abinci wanda kuma ya bari su ki ansa kiran sa to shi kenan yayi wa kansa asara wasu suka ce to a fassara masa ce fassarar ita ce wannan gidan shine musulunci wannan kabakin da yake cikin musulunci shine aljanna wannan mai kiran mai wanda yake raba goran gayyata shine Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da haka wanda ya ansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida ya cika bakin cikinsa wanda kuma ya ki to wannan kuma shi wa kansa asara sannan sai suka ce wa muhammadun farqun bainan nas muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mai raba tsakanin mutane ne na mai raba tsakanin masu bin gaskiya da makaryata mai raba tsakanin yan aljanna wanda suka kama hanyar aljanna da waɗanda suka zaɓi su tafi wuta mai raba tsakanin waɗanda suke bin hanyar Allah da kuma waɗanda suke bin hanyar shaidan mai raba tsakanin waɗanda suka yadda su shiga cikin haske da waɗanda suka yadda su yi zama su a duhu don haka kakka damu don an ce ka rarraba kan jama'a matuƙar dai za ka faɗi gaskiya ne ka ce ga inda take a bita haka Allah ta'ala ya raba kan jama'a ɗin ya ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wasu aljanna za su tafi wasu wuta za su tafi an rabu ko ba a rabu ba an rabu to irin wannan rabuwar babu makawa a same ta Allah ta'ala da ya ga dama sai ya yi duk yan aljanna da ya ga dama sai kowa dan wuta sai ya yi daban-daban walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذلك أبنجي تعالى هكا يتعالى تفير با كده إيكون ذاك دنك ليتت زماء بنيان dole ka batta yadda Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifi haka za a yi ta rarrabuwa wani ya kama hanyar gaskiya wani ya kama tabata ubangiji ta'ala da hikimarsa shi ya san me yasa ya dan adam haka ba wanda ba zai hada kuma a faɗi gaskiya ba saboda a samu waɗanda za su ansa wannan gaske su shiga cikin rahamar Allah don haka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne da yake wajibi akan dukkan musulmi in yana son aikin sai ya karɓi wurin Allah ta'ala haka nan hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana huduba yakan wato idansa sukan yi ja ya daga muryarsa fushinsa ya tsananta kai ka ce yana gargadin yana ba da gargadi ne ga sojojin da za su fita yaki cikin abin da yake faɗa yakan ce mafi gaskiyar magana mafi gaskiyar zance littafin Allah mafi kyan shiriya kuma shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mafi kyan hanya hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura kirkirarru fararru yace saboda kowane fararren abu bid'a ce zaka ka guji duk abin da aka ce da shi bid'a ka guje shi babu alkhairi a ciki dukkan wani abu da sunan addini da za a ce maka bid'a ce to kakka zamma ce akwai alkhairi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam inna sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a zaka ayi maka wani wayo a ce bid'a hasana babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi bid'a hasana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake dukkan fararen abu bid'a ne duk bid'a kuma bata ne to wani gyara kuma zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai shi fasahar zance annabi sallallahu alaihi wasallam dan fasahar sa in yayi magana har sau uku yake maimaita ta dan a fahimce ta kada ma wani ya ce shi bai fahimci hakan ba saboda ka tilas ne musulmi suna son shari'a suna son kusanci zuwa ga Allah ta'ala zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama to su rike sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam wannan sharadi na biyu tila sai ya samu sannan ibada ta kan zama ibada karbabbiya a gurin Allah Allah ka bamu dacewa ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta abinda yake ƙarya ce Allah ta'ala ka nuna masa da isa ka bamu ikon kauce mata Allah ka shiryar da mu ka shiryar da dukkan wani dan uwa musulmi zuwa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu zaman lafiya duk wata fitina Allah ta'ala ka kade mana ita wanda muka sani da wanda ba mu sani ba yan uwan mu musulmi da suke ko ina ne a duniya suke cikin damuwa da matsatsi da takurwa Allah ka yaye musu yan uwanmu da suke Siriya da wanda suke Yemen da wanda suke Iraki waɗanda suke cikin halin kakanika yi da kashe-kashe da mace-mace da yunwa Allah ta'ala ka yaye musu Allah ta'ala ka yaye musu Allah ta'ala ka yaye musu ka yi musu maganin abin da ya fi karfin su ka dawo da su zuwa ga hanyar ka dawowa mai kyau Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين